sai dai abokin abdulrazak din nan geza
أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الكاتب ناصر الهدي الهدى والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقي على ذلك الأولى راجعة وكافة أسعاد رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المقتول وعتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواس قلوب الأقراء فريد الدهري على الإطلاق حاتم الحاتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي إلى الله شيخ إبراهيم السدد الله أسأل السدادة جاه رسول الله za mu ci gaba da karanta abin da ya shafi dariqul janna liman arada naja mun karanta ko muna karanta abin da ya shafi la ilaha illallah mun yi istighfari mun yi salati muna la ilaha illallah wannan maratibus salata mun yi shi ne akan aikin da yan dariqan tijjaniya suke yi in akwai wanda zai gani cewa kuskure ne ko akwai illa ko ba mu da dalili to nan ba wai shi kenan ma iya dalilin ba a salati wa manzala sallallahu alaihi wasallama idan mutum ya salati da yawan manzala Allah zai ma mutum abu guda ɗari da goma sha la ilaha illallah idan mutum ya ce la ilaha illallah sau daya Allah zai masa kyauta ɗari ba kyauta ɗari daban-daban daban-daban wannan bai shiga wannan wannan bai shiga wannan ba to ko dan wannan na ji muna da dalili shine je nake cewa ko shi dan ne ya nuna mana mai balle musulmi malami wali kuma cika manzon Allah ashe an ja mu zuwa ga alkhairi kenan duk wanda yake neman ya kore mu ga wannan alkhairi to mun san shine shaidani rashi ne mun san abin da za mu bi ba abin da ya kamata hajiya mun tsaya a kan mana arada an yi ta jibli mashayafi wanda yake son ya yi koyi da shehanai fadanzur ila man ya ta'allaba qalbuhu bihi ya duba ya ga wanda zai race da zuciyarsa wajensa wanda zuciyarsa kasance mai yawan ambatan Allah ne kuma mai son manzon Allah dama abin da ake nema a cikin dariƙa ya zama mutum ya amfana da ɗayan biyu ya zama mai son manzan Allah mai yawan ambatan Allah ambatan Allah shi ne zai narka mutum ya kai duk inda ake bukata da zikirin lahi tatma inna alqulub sufa ya suna cewa bi zikirin lahi tazdadu zunubu wa tantabisul basair wal qulub wanda aka kare kenan a tafiya abin da ake nufi mutum idan ya samu zikirin Allah ya samu soyayyar maza Allah to la ya kunu min al-gafilina ba zai zamo daga cikin rafkananu ba dama tsoro kar mutum ya zamo rafkanan ne ga barin ambatan Allah to zuciya kuma tana samun sakala ne da zikirin Allah kullu shay'in sakalatun wa sakalatul qalbi zikrul Allah wa man zakara Allah kaseeran tanju min rada duk wanda ya amince Allah to zai tsira daga barin halaka Allah ka tsira ta ta wa fawaid zikr aksar min mi'ati fa'idan zikri ya fi dari minha daga ciki ayyun tare da shaytan waya kama a waya tsiru na ɗaya kenan wannan ina ganin ba sai ma mun ja ba kenan dan lissafi ayyun tare da shaytan zikirin Allah na koran shaytan yana dukan shi dan kuma ya karya shi annahu yardar rahman zikirin Allah yana sa Allah ya yi da mutum annahu yuzilu al-hamma wal gamma an al-qalbi zikirin Allah yana kusa da bakin ciki na zuciya da na fili a zuciya annahu yuzilu lil-qalbi farajan wa sururan wa bastan zikirin Allah yana sa zuciya ta samu yayewa da farin ciki da nishadi annahu yuqwil balada qalba zikirin Allah yana karfafa zuciya da jiki annahu yunawwirul wajha wal qalb zikirin Allah yana haskaka zuciya da fuska wanda ranar na faɗa a haɗa malaman izala 60 a haɗa malaman ɗariƙa 60 su zo su yi tafiya a sa waɗansu a hanya su gane daga hasken fuskan ko za a gane Daga ci- a- kuma a cacca kaɗan za a iya fitowa daga cikin su wallahi duk sai an ce da ɗariƙa saboda hasken salatin annabi wallahi amma sauran da ka ga mutum kuna haɗa ido da shi ma in ya san da ka za shi a lissafi ransa zai baci domin kare gani za a cire zakiyo Allah ya kiyaye annahu yajlibu rizqa zikirin Allah yana sa mutum ya samu arziki annahu yakasu zakiru mahabbatan wa halawatan wa nadaran wa nadaratan zikirin Allah yana yana yi wa mutum eh, sutura na kwarjini yana masa sutura na halawa wa nadara kamar haske na daban ma haka annahu yursul mahabbata zikirin Allah yana sa mutum soyayya allati hiya ruhul islam shine ruhul musulunci annahu yursul muraqaba zikirin Allah yana sa mutum ya yi dinga yin abu kamar yana ganin Allah kusa da shi ka tayi da kudu biyu ga ihsan annahu yursul inabata lillahi zikirin Allah yana sa mutum ya koma da lamarin zuwa ga Allah yursul qurba zikirin Allah yana sa mutum ya samu kusanci da Allah annahu yaftahu lahu baban aziman min abwab al-ma'rifati zikirin Allah yana buɗa wa mutum kofa daga cikin kofofin sanin Allah annahu yurisu al-haibata da rabbi zikirin Allah yana sa kwarjini kwar- yana gadar wa mutum kwarjini wajen ubangijinsa annahu yurisu zikirin Allah ta'ala kama qala ta'ala zikirin Allah yana sa Allah ya ambaci mutum ko kama qala ta'ala fasquruni azkurkum ku ambace ni ambace ku kun ka ambace shi kira ka walau lam yakun fi zikr illa hadi da babu wani ba wani abu a cikin ka ce la ilaha illa Allah sai wayannan guda goma sha biyar laka kamiya fadalan mun samu abin da muke nema a ce ba wani abu sai wannan abin da aka lissafa yanzu in ka ce la ilaha illa Allah ne fadu da samu wannan Allah yana maka wayannan to da ba komai sai wannan balle akwai annahu yurisu hayatul qalbi zikirin Allah na sa zuciya ta rayu kaga na shashi da kina annahu utul qulubi utul qalbi wa ruh zikirin Allah shine abincin zuciya da da ruhi kaga sha bakwai kenan annahu yurisu jalal qalbi min sar'i zuciya zikiri na sa yayewa zuciya da muwatta sha takwas annahu yuhaddu al-hadaya wa yathabuha zikirin Allah na kawar da kuskure kuma ya tafiyar da shi na sha tara ana wani zirin wahashat bayan al'abdi wa bayan rabbi zikirin Allah yana gusar da tsoro tsakanin bawa da ubangijinsa kaga na ishirin da na ishirin da ɗaya anna man yazkuru bihi anna ma yazkuru bihi al'abdu rabbu azza wa jalla min jalali wa tazbihi wa tahmidi yazkuru bi sahibi inda shada'i zikirin Allah idan ka ambaci Allah to lokacin da ka shiga cikin bala'i ubangiji kuma zai tuna da kai sai wato ba a fafara na tafiya kenan ko eh ta'rifullah bi rukai ya arifka fi shiddati kenan an al abda na shirin da shi bawa idan ta arrafa ila Allah bi zikri fi rakai arafa shi da shi kenan ma idan ka san Allah lokacin da kake cikin yalwa kana ambaton Allah la ilaha illallah la ilaha illallah duk lokacin da ka kira Allah ma'ana Allah zai kira ka in ka kira Allah Allah zai kira ka ka kira Allah so dari Allah ya kira ka ai an saba to ka kira Allah so dari biyu kullum da ka kira shi so dari uku ai an saba daga ganin kiran ka san wane ne kuma dama kiran Allah ba inganci ba da ka ce ka kira a ce an saka a waiting call na duk lokacin da ka kira zai amsa to wannan ai akwai sabo kenan ko to ka saba ya saba saboda haka duk lokacin da ka kira shi zai saurara ya ji menene damuwarka lokacin da kai masa a cikin halin da babu wani abu kana kira ne kawai saboda yana so to bari kai mar abin da yake so to kai kuma ka shiga bala'i to in ka kira shi dan bala'i to zai saurare ka da wuri ya ji menene damuwarka dan ya dauke maka shine wannan وقد جاء أثر معناه أن العبد المطيع الذاكر لله تعالى باوى موجين الله من أمبتن الله إذا أصابه in wani abu ya same shi ausa ala Allah ta'ala hajatan ko ya tambayi Allah wani bukata qalatil malaikatu malaiku da su ya rabbi sautun ma'rufun min abdul ma'ruf kana kiran Allah zai ce malaiku ce Allah wannan muryar nan ai an san shi kuma daga wajen bawa ne sani wal ghafilun muridun an Allah shi ko rabkanin nan mutum ya kauda kai gaban Allah za da au idan shi kira Allah wasu alawo ya roƙi Allah alatin mala'ika sai mala'iku su ya rabe sautin munkarun wanda ba mu saba jin shi ba eh ba mu saba jin shi ba ka san ko kasuwanci ma akwai tijaratan nan tabura ne kasuwanci ne da babu kusa da ciki ba taba kiran Allah Allah ya jefar da kiran ba dan ba abin da Allah yake so kamar naci inna Allah yuhibbul mulahina bid du'a la ilaha illallah ka in yayi yawa to Allah yana so shi ka nace da kiransa shine soyayya ka nace da kiransa shine soyayya to duk lokacin da kai kuma ka kira shi shi kuma zai saurare ka na'am min abdul munkari wannan bawa ne munkari bai saba kiran ka ba ubangiji wato ma'ana i banza da dan banza eh haka ne tunda shashasha ashirin da uku annahu mun munji min azabin layi zikirin Allah na tsare da mutum daga azaba ashirin da hudu annahu sababun tanazzalu sakinata wa gishanu rahmatu wa fufur malaikata da zikiri zikirin Allah yana saukar da natsuwa yana lullube mutum da rahama sannan kuma mala'iku su kewaye ka da su kira da ambato ko ashirin da biyar ana musamman istidali lisani an lalibati zikirin Allah idan kana zikirin Allah a lokacin da ya ba halin kai harshe kana zikirin Allah kana yin gulma ko zai yi an hana ka gulma an hana ka annabi manci an hana ka ƙarya an hana ka albashi an hana ka badara da lokacin da kake zikiri duk wannan zikirin Allah ya dauke maka lokacin na ashirin da shida majalisun zikir majalisun mala'ika ce duk gurin da ake zikiri wajen zaman mala'iku ne wa majalisun lagawi ko wal gafalat majalis shaytan wurin da ake yin yashashshen magana da rafkanwa to mazaunin shaytan to zikirin Allah mazaunin mala'iku ne kenan ya kore wancan mazaunin kenan ashirin da bakwai ana wa yas'alu zakiru da zikiri wa yas'alu wa yas'alu bi jalisahu shi mai mai zikirin Allah yana zama mai arziki da zikirinsa kuma wanda ya zauna tare da shi shi ma yana zama mai arziki da zama da shi na ashirin da takwas annahu yi minul abdu min al-asarati yawm al-qiyamati mai ambatan Allah mai la ilaha illa Allah kenan ko haka za mu ce anan mai la ilaha illa Allah zai zamo ya ya aminta ba zai samu asara ba ranar tashin kiyama annahu ma al-bukai fi khalwati annahu cewa shi mai zikirin Allah ما البقاء فيها لو سبب لإذلال قال الأب يوم الحر الأكبر في ذل الأرش idan mutum yana zikirin Allah yana kuka a halwa to ya zama zai samu zaba a karkashin inuwan ubangiji ran da babu wani inuwa sai wannan inuwan kenan saboda zai zauna a karkashin inuwan Allah ranar tashin kiyama na talatin al-ishtigal bi sababu la ilaha illa zikr afdalu ma yuqalu sa'ilina idan zaka yi zikirin Allah wani kuma yana roƙon Allah Allah ba shi wani abu to kai da ka shagala daga zikirin da wanda yake neman Allah ba ni aljanna Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza wannan yana la ilaha illallah wancan ba laifi bane neman sa to amma naka ya fina shi domin kai da kai shi kana zikirin za a baka fiye da abin da wancan ya nema daga na talatin kenan na talatin da daya annahu aisarul ibadat gashi kuma la ilaha illallah bai da wahala ka faɗe shi la ilaha illallah ai sabon ibada ibada ne mafi sauki wa huwa min ajalliha wa afdaliha kuma tana daga cikin mafi daukaka mafi girma salatin da biyu annahu garasul jannati la ilaha illallah da shi ne a gidan aljanna anna al-aqa wal fadl alladhi rutiba alayhi lan yurtab ala ghairi kyautar da Allah yake bawa mai la ilaha illallah da fadalan da Allah yake bawa mai la ilaha illallah Allah bai rubuta wa wani ba daga cikin wani aiki wa fi tirmidhi ya zo cikin tirmidhi man da kala suka wanda ya shiga kasuwa ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir duk wanda ya faɗa haka kataba Allahu lahu alfu alfu hasanati Allah zai zuwa zai rubuta masa lada miliyan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi khair wa ala kulli shay'in qadir idan ka je kabari ka faɗi wannan za a haskaka kabarin da baki daya kuma za a gafarta wanda ya faɗa ɗaya kawai sannan kana son ka shiga kasuwa ba ka samu zunubi ba in ka rubuta in ka karanta wannan ka shiga kasuwa to har ka shiga ka fita ba zunubin da zai same ka a kasuwa wannan to kaga la ilaha illallah ne dai na كتب الله له ألف ألف حسنة وما أنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة wannan la ilaha illallah ita kadai na 34 anna dawamu zikrillahi mutum ya dawo mai la ilaha illallah yujibul aman min an-nisyan zai samu aminci daga barin mantuwa kama kala ta Allah wala takunu kal ladina nasullah kar ku zama kamar wanda suka mance da Allah fa ansahum anfusahum sai Allah ya mantar da su kawunan su ulaikumul fasiquna wayna sune fasikai kullu rabbuka masu zikiri da marasa zikiri suwaye suka mance kansu duk duniya suka sa a gaba sai sun yi nisa suna neman duniya wallahi ba su farfado ba saboda Allah ya mai da su gafadannu eh sun bar Allah sai Allah ya basu Allah ya kiyaye wa idza nasiya al-abdu nafsahu idan mutum ya manci kansa kuwa a arda an masaliha wa nasiha sai ya kau da kai gaban duk abin da zai bashi gyaran matafiyar sai ya manci da ita wasu shagala sai ya shagala fa halakat wa fasadat sai ya halaka kuma lamarin sai ya baci na talatin da biyar natijan zikiri anna zikira yasurul abd shi zikiri yana suturce bawa wa fi firashi yana kwance akan gadansa wa fi suqi yana kasuwa hali sihati wa sukuni yana da lafiya ko bai da lafiya zikirin Allah yana suturce mutum eh ba za ka iya ganewa a wani hali yake ba yana cikin lafiya ko ba cikin lafiya anna zikira nuruz zakiri fi dunya أن الذكر نور شيء ذكري حسكين الزاك كو ينا حسك كذا أبطو الدنيا ونور له في الكبر كما حسكين أشكين كبر ونور له في معادي حسكين أما كما سيسابين دي على السراج كما حسكين سام وجد تفسراج ذكر الله ندي حسك كاش ذاكر الأجراج gashi ina shan tsinuwa a wajen mutane ba kasantacce da ake gani amma kuma shi ne rafi'u daraja cikin Allah subhanahu wataala zakiru azzikiru rasul usuli shi zikiri shine asalin asali wa tariqul ammati wa manshurul wilayati shine hanyar kowa da kowa shine kuma matasan walitaka faman futiha lahu wanda aka masa fatahi fa karfata lahu babu dukul dukul ala lahi duk wanda aka masa fatahi a cikin zikiri ta masa fatahin hanyar shiga wajen Allah na 38 anna fil qalbi kullatun zuciya tana da wani soyayya wa faqatun da kuma talauci la yasaddu ha shay'un albatta babu abin da ke iya toshe wannan illa zikrullahi sai ambatan Allah na 39 أن الذكر يجمع المتفرق ويفرق المجتمع شي ذكر ينا تارا أبن دي رب ينا رب أبن دي تارا ويقرب ويقرب البعيد أبو ما ينيس ينا داو أقصى ويقول القريب ينا نيسا تدن أقصى فيجمع ما تفرق عن الأب yana tara abin da ya rarrabu daga bawa min kalbi a zuciyarsa wa iradati da nufinsa wa umumihi da bakin cikinsa na zuci wa azmihi da himmansa wal azabu da azaba kullul azabi fi tafriqiha dukkan azaba na wajen rarrabanta wata shi ce har daidaita ta alaihi akan sa wani firadiha da shiga da gare shi wal hayatu da rayuwa wannan ibu da ni'ima fi ijtima'i qalbi wajen haɗa zuciyarsa wa imamihi wa hammihi da bakin cikinsa wa azmihi da niyyarsa wa irati da iradarsa na arba'in annan dikira yana biya alƙalbu shi zikiri yana faɗakar da zuciya min naunihi daga baccinsa wa yuqazu min min min min sunnati sinati ya kare shi daga gingadinsa na arba'in da ɗaya annan zakir shi zikiri zakiru shajaratu bishiya ce tasmarul tasmirul ma'arib tana yin 'ya'yan ma'arifa wal ahwa da halaye allati shammar ila hasaduna wanda masu shiga suka tunkare ta shine abin neman shine abin neman su na 42 annan zikira shi zikiri qaribun min al-mazkuri wato abin da za ka ambata yana kusa da abin ambatan wa mazkurihi ma abu kai abin ambatan shi ma yana tare da shi wa fi atharin akhar ahadul zikri ahadul majalis ma abuta zikiri da su nake zama in ji Allah wa ahadul ziyarati su ne kuma suke ziyara na wa ahadul da'ati su ne suke bina ahadul karamati su ne masu girma a wajena wa ahadul ma'asiyati la la aqnadahu min rahmati su su ne ma'ahad ma'asiyati wanda suka saba mu la aqnadahu min rahmati bana cire su daga barin rahama in tabu in su in sun tuba fa ana habibu ne ne masoyin su fa inni ahabbu tawwabin domin ni ina son masu tuba wa ahabbu mutatahhirin kuma na son masu tsarki wa illam yatubu in ba su tuba fa ana habibu ni ne kuma doktor su abtadin bil masa'ib zan jarabce su da musibu li aharhum min al ma'aib dan tsarkake su daga aibobin su kaga ko ta ko ina ka zo da zunubi ka zo da alheri akan kai ka ka zo da zunubi amma ka magani ka zo da an sa ka hanya amma da kai da ake bukata zikiri kenan annan zikir ya u ya adil da itiqur rabbi zikiri yana daidaituwa da yan tabawa wa nafaqatul amwal yana daidaituwa da kace da dukiya a haka wa hamlun ala jabal fi sabilillah yana daidaituwa da ka dauki kaman dutse kai sarka da shi saboda zatin Allah zikiri zinari ya zamo zinari ya zamo dutse kenan na arba'in da hudu annan zikir ra'su shukuri shi zikiri shine kan godiya fa ma shakara Allah ta'ala man lam yazkuru Allah bai taba gode wanda baya ambatan shi ba وركان البيهقي عن زيد بن أسلم رضي الله عنه إن موسى عليه السلام قال أنا موسى يجي ربي قد أنعمت علي كثيرا وبنجي كاما نيما ميا فدلني علي أن أشكرك كثيرا نيما كم رام ينزين قولي مكا ديوا قال يجي أذكرني كثيرا كاما بشيتي ديوا فإذا ذكرتني كثيرا إذا كاما بشيتي ديوا فقد شكرتني كثيرا تكا قولي ديوا وإذا نسيتني إذا كمان شدني فقد كفرتني كاكا بشيتي na arba'in da biyar an na akramul halitta ala Allah ta'ala min almuttaqin mafi girman halitta a wajen Allah daga cikin masu tsoron Allah man la yazal lisanu muradaw bi zikrillah wanda harshen sa bai kushe ba da'iman sai ya ambaci Allah la ilaha illallah Allah mu ja'alna min zakirin Allah nasira wa ta rajulun abu muslim al-hawlani wani mutum ya zo wajen abu muslim al-hawlani فقال له يجي مسا أوسني كم وسيا يا أبا مسلم قال يجي اذكر الله تعالى تات كل شجرة ومدرة كما تعالى كركشن دكا وانا نشيا وان دكا وانا أبدا كده تكررني فقال يجي زدني كقال فقال اذكر الله تعالى حتى يحسبك الناس من ذكر الله تعالى مجنونا كما تعالى متاني سيزتون كيما هو كتشيني قال وكان ابو مسلم ابو مسلم يكسر ذكر الله تعالى yana yawan ambatan Allah fara'ahu rajulun yazkuru Allah ta'ala sai wani ya ganshi yana ambatan Allah fa qala ji a majnunun sahibu maza wannan ba kwaci ne abokin nan naku fa sami'ahu abu muslim sai abu muslim al-hawlani ya ji shi fa qala yace laysa hadha bi jununi ya ibn akhi wannan ba hauka bane a dan uwana walakin hadha dawa'ul junun shine maganin hauka kenan mai maganin hauka kenan shi abu muslim al-haulanin nan wakila shine wanda aka jefa shi a wuta ba ba shine wanda musailama al-kazzabi ya jefa shi a wuta amma ko ko zan ko ko zarar rigarsa ba ta gudu ba abu muslim al-haulani shine kuma wanda ya tafi yaƙi zamanin sayyidina umaru shine shugaban yaƙi yana tafiya ya tsoye samu kogi ya kawo ya karanta sunayen Allah guda hudu ya hau kan ruwan da dokuna suka bi shi kuma suka tafi aka je aka yi yaƙi ana dawowa Allah ya masa rasuwa aka binne shi a tsakiyar yashi sai da aka dawo aka kallaka saka ce kai to in ruwa ya zo ai zai tafi da shi a ji a tone shi aka ji aka tone shi baya baya je abu musulmin haulani na arba'in da shida an na fi kalbi a cikin zuciya ƙasa wata akwai bushewa la ya zibu ha ila zikir la ba abin da yake narkar da wannan bushewar zuciyar sa zikirin Allah bayan bagi lil abd ya kamata ga bawa mai hankali kenan ko abin mai dawi ƙasa wata kalbi yayi maganin bushewar zuciyar sa zikirin Allah ta'ala da ambatan Allah wa zikirin Allah ta'ala zikirin Allah وذكر حماد بن زيد أن معلى بن زياد أن رجلا قال لحسن ورمت يا فتاة حسن البصري يا أبا سعيد أشكو إليك كسوة القلب na kawo ma ƙarin bushewar zuciyata tana bushe ƙara ya ce addibu da zikiri narkata da zikirin Allah wa haza wannan li'annan kalba zuciya kullum shaddat bihi gafarata duk lokacin da ka shiga cikin rafkan da ita shi ta daɗe da ƙasa wata za ta ƙara bushewa fai za za karar idan ka ambaci Allah ta'ala zabbar tilkal kasuwaci sai ya ƙone wancan bushewa kama ya zabba rusa su finnari kamar yadda ake sa dalma a wuta take narkewa fama uzibat da ƙasa wata lukulubi misal zikir ba taɓa narka ƙasawan zuciya da abin da ya fi zikiri ba domin zikiri ana yin sa da ƙarfi ne domin zikiri in kana yin sa da ƙarfi yana dandaka dukkan illa kamar yadda ka san dutse ke fashewa to haka zuciya yake shi yasa malamai wasu ke cewa masu zikiri suna buga kirji to ana narka illa illa ake narkawa eh ba aikin banza ba ne su masu aikin doktocin sun san aikin da suke suke yi na arba'in da bakwai ana zikir shafa'ul qalbi shi zikiri warakan zuciya ne wadda wa ko maganin sa ne wal gafalatu rabkan wa mardatun rashin lafiya ne fal qulub maridatu zuciya da take da rashin lafiya wadda wa uha wadda wa uha maganin ta wa shafa'uha da warakanta zikirullahi ambatan Allah qala maqhul zikirullahi shafa'u maqhul yana cewa ambatan Allah shafa'u magani ne wa zikirun nasi da'u ambaton mutane kuma cuta ne kaga mu Allah ya Allah ka Allah ka shagalantar da mu da ambaton ka shagalantar da izala ambaton tunda shine damuwar su su kira mu su zage mu shine suke samun kuɗi ai shi suke samun sutura to su je da wannan mu kuma Allah ya shagalantar da mu da ambaton Allah su su shagala da mu mu mu shagala da Allah Allah ya mana haka wanda kuma ba sani ya yi ba ba dan karafka ba ne ma'ana ba yana yi don kuɗi ba ne yana yi don addini ne to Allah ya sanar da shi eh domin wanda suke yi don kuɗi su sun san kansu suna yi ne don neman duniyar duk yaƙi da suke sun san amma ko wanda kuma su kuma su kuma suna yi ne suna ganin addini amma ko ba addini ba Allah ya kiyaye annan zikira shi ambaton Allah haka ne ko usulun asalin usulun muwala lillahi shine asalin muwala ka jibanci lamarin Allah warasa kuma shine ra'ayin kansa wal gafalatu shi kuma rabbanuwa asalin mu'adati shine asalin gaba da Allah warasa shine kuma ainihin jari fa innal abda shi ba la yazalu yazkur rabbahu bai gushe ba yana ambaton ubangijinsa hatta ya yuhibbahu sai Allah ya so shi fai wali sai zama waliyinsa wala ya zalu bai gushe ba bawa ya gafalu an yana rakana wa mutane hatta ya bugudu sai ya ki Allah fai wali sai ya sai ya yi gaba da Allah ya kiyaye na 49 annahu mustajlibat ni'mallahi azza wa jalla ba jawo wani ni'ima na Allah madaukaki ba واستدفعت نقمة أكتوى نقمة بمثل ذكر الله وانديك أمتا الله فالذكر شي أمتا الله جلاب للنعم شينا جن نعمة دفاع للنكم كما إنا قولي عذابا نعم annan zikira shi amatan Allah yujibu salatin lahi azza wa jalla yana wajabta Allah ya yi maka salati wa mala'ikaci da mala'ikunsa ala zakiri akan mai zikiri qala ta'ala ubangiji ya ce ya yi walladina amanu ya kwanda ku imani uzkurullah ku ambaci Allah zikiran kasira zikiri mai yawa wa sabbihu ku yi masa tasbihi bukuratan wa asila safiya da yammaci huwar da tisali alaikum in kuka yi haka Allah shi ma zai muku salati wa mala'ikaci da mala'ikunsa da ya khurijukum min adh-dhulumati dan Allah ya da ku daga duhu ila nuri zuwa ga haske wa kana bil mu'minina rahima ubangiji mai jin kan mu'minai ne suratul ahzab fa ya asaratul gafilina ya asaran rabkananu an zikrillahi wanda ba sa ambatan Allah wa min al-asbab yana daga cikin sababin ikhrajin nas min az-zulumat mutane su fito daga cikin duhun duhun jahilci ila nuri zuwa ga haske shine da zikiri ake zalika wanda ya samu kansa a cikin zakirai fadlul lahi to fadlan Allah ne yuti man yasha Allah yana ba wanda ya so na hamsin da daya anna man sha an yaskuna riyadul jannati duk wanda yake so ya zauna a dausayin aljanna a duniya falyastawin majalisar zikiri to duk gurin da yaga ana zikiri ya je ya zauna fa inna ha riyadul jannati aljanna ne idan ka zo wajen da ake zikiri ka zauna in ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa ina cikin gidan aljanna ne kai daidai duk malamin duniya ba wanda ya sai ce kai kariya sai dai izala eh shine kawai zai fada saboda shi kuma jahilin abu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza maradtum bi riyadil jannati fartahu sai ya rasulullahi wa ma riyadil janna ya ce hilau zikir gurin da aka yi da'ira na zikir wannan aljanna biyu ne a duniya gurin da aka yi aiki aka yi da'ira kaman haka da gurin da aka yi da'ira ana la ilaha illallah da'ira ana karatun ilimi da'ira ana magana kan manzo Allah da'ira ana ana ana sallah wa masu wanda yake sallah ba mata da'ira ko wani abu ne haka wanda ake ambatan Allah to wannan sunan shi aljanna amma temporary aljanna ne temporary idan an tashi aljanna ta tashi idan ana nan aljanna tana nan aljanna biyu sai raudan manzan Allah shi wannan aljanna ne har ila yau kiyama shi ba zai tashi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata da an jabir bin abdullahi ta'ala haraja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana manzo Allah ya fito wajen mu faqa da yace ayyuhan nas ya ku mutane irtaqu fi riyatil janna ku je ku yi koto a cikin dausayin aljanna sai muka ce ya rasulullahi wa ma riyatul janna ina ne dausayin aljanna kare yace majalisun zikri gurin da ake ambatan Allah sun makala abudu wa rahu ku yi safiya ku yi yammaci wasu ku ambaci Allah faman kana yuhibbu an yi adam manzilatuhu duk wanda yake son ya san matsayinsa inda Allah ta'ala a wajen Allah fal yanzu kaifa manzilatul Allah ta'ala shi kuma ya ga yaya matsayin Allah a wajen shi eh in kana son ka gane matsayinka a wajen Allah to kai to kai ka san matsayin Allah a wajenka ma'ana in an kira Allah ya kake ji in an kira manzon Allah ya kake ji farin ciki ko bakin ciki in an kira Allah ka ji kana jin daɗi to haka kai ma kake da kujera wajen Allah amma in an kira Allah ka ji ranka yana ɓaci to haka kai ma dan iska ne a wajen Allah eh kuma haka mizani yake a wajen manzon Allah eh to yanzu kuwa kana son ka ɓatawa dan izala rai ka je ka zauna kai zikiri wallahi za su tashi in sun ga ba su iya koran ka ba to su sa tashi bar gudan domin zikirin yana mugunci musu rai duk wa'azin da za ka yi ba abin da ke konawa da ke zalare kamar zikiri eh yanzu ka so ka tsaya a kwanan nan wajen mai wanke hular ka kafa ka fara zikiri wanda za su yanzu nan sai an shiga micin Allah a ga ka dade a ganka siffan mahaukaci mahaukaci lafiyayye lafiyayye wallahi tallahi sai an zo an sa an kama ka an yi gaba da kai kana daga musu hankali domin gaban su faɗuwa yake eh gaban su faɗuwa yake ba sa kaunar zikiri ko kaɗan waɗansu daga ciki suna cewa in ana zikiri suna ji kamar ana yi ba musu mutane a zuciyarsu akwai wani mutumin da ya bar izala wani doktor ya ce wallahi da lokacin da yake yake izala in ya ji ana zikiri ji yake zuciyarsa kamar za ta kama da wuta saboda zafi wallahi ya ce ashe abin ba haka bane Eh, wanda wanda ya ce an mutu a gabansa yan ɗari ga sana la ilaha illallah wannan yawo wato shi ya yi maganganu a kai Allah ya kiyaye kuma abin sai ka kamar wasa kuma da gaske ne da gaske ne duk kala lau kala rasulullahi da ka musu ba mai guduma ka samu su ba wanda ya ga musu hankali samu su zikiri wallahi tallahi yanzu nan daga sun waje shi yasa ya yi musu cewa zikiri maganin munafiki to haka ne maganin mu rike shi magani ne sosai fa inna la anzala al-abda min haythu anzalahu al-abd min nafsi Allah yana saukar da bawa ne gurin da bawan ya saukar da Allah eh in kaga Allah yana da girma to kai ma kana da girma a wajen shi in kaga Allah bai kawai in tarihi ce ne ka kira shi to kai ma haka kake dan iska ne a wajen shi eh baka da lokaci na Allah na wanda zaka kira shi kai zikiri kai in ba ka da shi to shi ma bai da lokacin sa haka abu yake na bisin da biyu annan majalisar zikiri majalisar mala'ikati wajen zaman zikiri wajen zaman mala'iku ne falaisa min majalisar duniya majalisar ila majalisar yazkurullahu ta'ala fi babu wani majalisi a wajen zama a duniya majalisin da Allah yake zama sai wajen zikirin Allah ana biyu huraira riwaya daga Abu Hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce inna lillahi malaikatun fadala akwai wadansu mala'iku masu daraja yufuna fi duruki suna yawo a hanya yaltamisuna ahla dhikri neman su suwaye masu zikiri bukhari ya rawaito an Allah azza wa jalla Allah madaukaki yubayi da zakirin al malaikati Allah yana alfahari da mala'iku da suke Allah yana alfahari da mala'iku da zakirai in zakirai suna zikiri sai kira malakai ce kun ga kun ga mutane na kenan kun gan su kun gan su yubahi Allah yana alfahari da masu zikiri yana nuna wa malaiku Sa'id ruwaya Sa'id bin Abu Sa'id al-Khudri yace har da Muawiya ala hirkati sayyidina Muawiya ya fito wajen da'ira al masjid a cikin masallaci fa kare yace ma ajalasku me zaunar da ku kalu sai suka ce jalasna nasurullah ta'ala mun zauna ne muna ambaton Allah mun zauna ne muna ambaton Allah kada yace wallahi ma jalaskum illa zaka a wani ruwaya wallahi ma jalaskum illa zaka saboda Allah na hada ku da Allah babu ne zauna da ku sai ka kada suka ce wallahi ma jalasna illa zaka wallahi ba mu zauna ba sai da zikiri kala sai ya ce amma in lan ashhadu bikum tuhumatun lakum ban sa ku kurran sai saboda ina muku tuhuma ba eh wa ma kana ahad min manzilati min rasulullahi Allah hadisa duk cikin ku ba wanda ya kai ne mafi karancin hadisi daga manzon Allah fiye da wa anna rasul sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah haraja alaiya hilqati min ashabi wata rana manzo Allah ya fito ya samu an yi da'ira fa kana sai shi ma ajalasukum zaman da kuka yi da kuke kaga suka ce jalasa nasrullah muna zikirin Allah ne wani hamdu alama hadana lil islam muna godiya saboda abin da Allah shi da mu akan musulunci wa manna alaina bika kuma Allah ya mana ya mana kyauta da kai kala yace Allah ma jalaskum illa zaka saboda Allah ba abin da ya san zaun da ku sai haka kalu sai suka ce wallahi ma jalasna illa zaka mun rantsi da Allah ba abin da ya zaun da ku sai haka ya rasulullah kala sai ce amma in lam ashalim kun tuhumatul lakum ba na sa ku kullun idan ina tuhuma ku bane ji manzo Allah walakinahu lamarin yanda yake ba ku labari atani jibril jibril ne ya zo muku ba labarin ya bani labari anna Allah yubahi bikum al malaikatu malaiku Allah yana yi yana yi wa malaiku alfahari da ku ce kun gani kun ga ga bayina ga abin da suke akai zikiri suke yi gani kun gani yana kiran su yana nuna musu ma'ana kenan aikin ku boye ko karbabe Allah ya yarda wannan fazil mubahati min rabbil alamin dalilun ala sharafin zikri indahu wannan ya nuna sharafin zikri a wajen Allah wa muhabbatuhu da son yadda Allah yake so wannan lahu maziyatun ala giratin lil amali wannan daraja ce ta wajen gira da aiki na 40 da hudu na 54 أن مدمن الذكر wanda ya dawo mai na zikiri ya da kullum jannata huwa ya bahaku zai shiga aljanna yana dariya mudminu zikiri ya da kullum jannata wa huwa ya bahaku duk wanda ya dawo mai yana zikiri to zai shiga aljanna yana dariya gaskiya zakiru ya more ba Allah ka samu zama zakirai an ibn abid duniya riwaya da ibn abid duniya an abdurrahman bin mahdi an ma'awiya bin salih an abdurrahman bin jubair bin nafir hadarin in aka ce mutum hadaraniyun shine man talaqa man amana bi rasulillahi wa lam yatalaqa mutumin da ya imani da manzo Allah amma bai gamu da annabi ba amma ya imani da manzo Allah manzo Allah amma ba su gamu ba ana abi daga babansa ana dardai abin dardai shine waihu wannan yana daga cikin shugabanni daga cikin zakirai waihu abu dardai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita da shi wajen jinnun nasibina da ya fita da su cikin wajen jinnun nasibina manzo Allah sai ya yi masa da'ira ya ce ya zauna a nan kar ya fita to wannan da'iran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa malaman aufa da shi suke kafa dalili na yin da'ira ake fitar da asma'u eh wannan da'irar da manzo Allah ya yi wa Abu Darda manzo Allah sai ya ce da ya tafi sai ya mazala yana ta magana yana ta magana yana ta magana yana jin maganganu sai ya ce to ni mazala ya ce ta zauna ana idan na zauna ga mazala yana da makiya kar in fita ya ce ta zauna ni kuma in zauna kar a cutar da shi yana ta contemplated ya kai ya kawo ya kai ya kawo can sai ya ce har asuba manzo Allah bai dawo ba kuma yana jin maganganu sai manzo Allah ya dawo sai ce ya rasulullahi wallahi yawan magana da kake yi sai na ji kaman fita daga wannan da'irar giga saboda abokanan gaba ce da ka fita kuwa daga wannan gurin da na saka to da ni da kai sai dai ranar tashin kiyama mu gaba eh yace to ai ya rasulullahi ga abin da naje ce ai jinnun nasihina ne suka suke karɓar musulunci wannan hayaniyar da yake ji to shi kuma sai ne mai fita wai na rike abin da na rai yana da cikin sufaye wai wai shi ne wai wai a yana a hausa suke cewa amin wai wai dai ayyar bahaushe ya ga dama duk sunan da ya yi mata sassaka ba kawai mai da shi yake fi sassaka wajensa ya kira ka da shi kuma abin da ake nufi kenan gaban shi shi su ne ai shi su ne dan annabi adamu ne amma ba wuce kawai sai ga ga ɗaya kana wani shi kawai ya zama da shi kowa ba shi ma kan zai rubuta wani ma bai karatu bai san shi su ba shi tun zai na yana cewa innan lajin la ta zaru arsalatu raqabatu da zikrillah mutanen da basu gushe ba harshen sai zamo danye da ambatan Allah Allah ya da kullu ahadumul janna sai daga cikin zai shiga janna huwa ya hafu yana dariya hadisi na daraja na hamsin da biyar mujibu kenan anna jami'al a'mal innama shuri'at iqamatu zikrillah ta'ala dukkan aiki duk wani aiki da ka sani in dai a cikin addini ne aka sashi to an sashi ne saboda zikiri zikiri shi ne ainihin falman kaso da fiya tasirin zikirin layi abin da ake nufi a ciki a tsaye da zikirin Allah kala ta aqimu salata li zikir ku tsaye da sallah saboda ambatona an wa ana ajiwa ile kala hadisu anna ababakar an bani labari anna ababakar da ke talhatu abubakar siddiq ya gama da talhatu aba ubaidillah faqad yace mali araka wajiman ya na ganka mai kai fushi wajiman ya kada yace kalmatu samitu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata kalma ce na jita daga manzon Allah ya kula innaha mujibatun ya ce wannan kalmar mujibatun wajibi ne in mutum ya yi zai shiga aljanna falam as'alu amma ban tambaye shi wace kalma ba ce falam as'alu an fa qala abu bakari sai sai na babu kare ce ana a'lamuha wallahi ina san ta hiya la ilaha illallah eh shi manzala ya shi ya ji manzala yana cewa kalma ce duk wanda ya faɗe ta ya tsira zai shiga aljanna to amma shi bai tambaye manzon Allah wace kalma ba to wannan shine manzon Allah kuma ta shine bakin cikin abin ya dade shi shi ne zuwa ga sayyidina Abubakar to yace ya naga ka kai fara ka wajibi ya naga ka fuska a daure yace ai wata kalma ce na ji a bakin manzon Allah ban tambaye shi ba kuma ban san ta ba sai ce wallahi na san ta ai la ilaha illallah in ka faɗi la ilaha illallah kamar yadda na faɗa yanzu kawai yanke aljanna ne sakamakon ta to yaya za ki mu ina za ba shi gashi nan ba ta da wata kawai ba ta da wani nauyi ba komai to ka faɗe ta ka shiga aljanna amma kuma mai faɗanta ne kuma ka gaishe ma bace Allah ya kiyaye an ibn abbas radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأوا على صبيانكم ku buɗe bakin yaran ku awwalu kalimatin da farkon kalma su saba da la ilaha illallah walakinu inda inda al-maut ku lakana mutum lokacin mutuwa la ilaha illallah fa innahu man kana awwalu kalami la ilaha illallah wa akhiru kalami la ilaha illallah wanda farkon zancen sai kasance la ilaha illallah ne harshen maganar sai zama la ilaha illallah ne sun ma'ashi alfa sanati sannan ya rayu shekara dubu masu ila an zambin wahidi ba za ta gaishe zunubi ɗaya ba ya ci gudus ya ci gudus na hamsin da shida an na asalu kulla amali mafificin kowane aiki aksarun fi wanda aka yi wata zikirin Allah a ciki wa alam an na asalu sauri mafificin azumi aksar zikirin Allah ta'ala in aka yi wata a watan azumin da aka yi wata zikirin Allah to azumi ya fi kowane azumi wa abdul musaddiqina mafificin masu yin sadaka aksar wani zikirin Allah ta'ala wanda ya yawan zikirin Allah ladan sadakan sa ya ko wa abdul hajj dama hajj ma abin ajjan musaljan ko wanda ya fi yawan ambatan Allah kuma da zubar da jini to aikin hajji ya fi kowanne a wajen Allah shekaran da aka ambatan Allah da yawa kuma aka fi zubar da jini wajen bahaya to hajjin ya fi kowane wa fil marasil ya zo cikin marasil ibn abi dunya qala inna nabiy sallallahu alaihi wasallam manzala su'ila ayyi ahlil masjid hayran a cikin masallatai wani masallaci ne fi alkhairi kada ce aka kawo zikrullah masallaci da aka kawo zikrin Allah ya fi kowane masallaci dama inda ma buniyal masjid lizikri was salati ومن أظلم ممن منع المساجد الله أن يذكر فيها اسمه waye wani waye ya fi zalunci fiye da mutumin da ya zo za a yi zikiri a masallaci hana eh babu babu to yanzu ka je masallacin izala ka ko da zikiri so da ka yi so a daure za a fitar da murtala a daure za a fitar da ba a shanan ka yi sojan goyi ba a daure za a fitar da kai haka abubuwan yake kuma kaga ka'idar manzon Allah ba a sanin manzon Allah ya yi da sallah da zikiri ake ganewa a zamanin manzon Allah ba eh da zikiri ake ganewa an gidan da sallah a masallacin manzon Allah to kuma su sun ce su ne sunni to amma ba ba yi shine zakiran mu da aka ga wanda suka ci irin wannan da aka ji a masallacin ana yi da aka ji duk wanda mafiya yawa ba su da murya ba su ne suke zikirin eh an yi an yi ma a hana dan gajeren nan a nan masallacin a hana shi jikin abin ya gagara saboda in an hana shi ana so kuma haka ne Allah ya yi na ala ila ayi janazatin hayar a cikin jana'iza wani jana'iza ne yake alhairi ala akasaru zikirin layi ta'ala ka gani abin jana'iza da zikirin Allah ya fi kowane jana'iza ma alhairi abin jana'iza ana zikiri ya ji kowanne shi ne wanda kwanakin nake faɗa aka ba da fatawa cewa a daina tafiya da gawa da zikiri na ce wanda ya ba da fatawa ya karanta littafin shi usman dan godiyo ne wannan yawon sunna shi na karhanci na ce da shi usman ya zo wannan zamani shi ma zai ce a je da zikirin saboda zamaninmu ba zamaninsa ba inda tafi da gawa kabari za ka gaba magana saboda tsaban nasuwa ba magana to yanzu ko magana bol ake da magana siyasa a gaban gawa to da zikiri da tara man nauyi shi ya ji abin da yake ji wanne ne fi zikiri kuma haske ne domin dukkan harafan na nurani ne ba zulmani walau wahida ko da daya haka yake kaga kenan ai aljanatu khairan qala aktharu zikrullahi ta'ala ana fa aina mujahidin khairan a cikin mujahidai wanne ne fi alkhairi qala aktharu zikrullah wanda suke yi zikiri suke yawan ambatan Allah qala sayyidina abubakar siddiq sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu zahaba zakiruna bil khairi kulli yace zakirai sun tafi da alkhairi baki daya rawahu bayhaqi wannan bayhaqi ne ya rawaito na 57 inna idamatu tanubu an tadawwur dawama akan sa dawama akan zikiri ta maye wa mutum gaban tadawwur wa taqumu maqamuha in dai mutum yana zikiri wani yana nafila wannan zikiri wannan to zikirin ka ya ya tsaya maka nafilan sallah ne nafilan azumi ne nafila ko me zikirin ya tsaya maka wannan matsayi wa min daqu hadha hadisi abi hurairah shine hadisi abu hurairah da kauli sallallahu alaihi wasallam ala u'allimukum shay'an bazan sanar da ku wani abu ba turrukuna bi man sabaqakum ku rizki wanda suka rigaye ku wa tasbiquna bi man ba'dakum ku riga wanda suke bayan ku wala ahad yakunu afdal minkum ba za a samu wanda ya fi ku ba ala man sana'a mislu ma sana'atu wanda ya aikata abin da kuka aikata ko illa man sana mislu ma sanata sai dai wanda yi irin abin da kuka yi kalu bala ya rasulullahi ya ce ya rasulullahi ka sanar da kale ce tazjimuna wa tahmiduna wa takabbiruna da burkul salati ku ce subhanallahi walhamdulillahi allahu akbar bayan kowace sallah wannan bukhari ya rawaito wannan hadisi wa hadisi abdullahi bin bishr abdullahi abdullahi bin bishr radiyallahu anhu qala ja al-arabi wani balarabin kawai ya zo fa kale ce ya rasulullahi يا مغالا كسرت علي خلال الإسلام وشرائعه أبوه cikin addinin musulunci sun manyawa fa hadanni bi amrin jami'in yakfini ka bani labarin wani abin da zan hada irin wayannan abubuwa ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan duk a cikin musulunci me zan iya hada wayannan gaba ki dan ni ba zan iya yin daban daban ba kenan ma'ana ko kare ya ce alaika bi zikrillah ka dinga yin la ilaha illallah قال سيتي ويكفيني يا رسول الله إن لا إله إلا الله شيء يتي لا إله إلا الله يا هذا فدو أبو بن ذائق بكيدا ويفضل عنك ما ناك ما يتوينجا ناك ما يتوينجا kaga wancan yana nafila wannan yana azumi wannan yana sadaka wannan yana karatu wannan yana kaza wannan yana kaza to shi inna shara'i islam karkasuwan alayhi kenan shine hadisin Abdullahi bin Bishr fadallahu sai manzo Allah ya masa nuni akan haka ala shay'in inu ala shara'i islam alhirsu alaiha fa innahu zikrullah sai ka je kai ta la ilaha illallah ya isa ana zikrullah ta'ala min akbar al-awwal ambatan Allah yana daga cikin mafi girman taimako a lada a cikin bin Allah fa innahu yuhibbuha ila al-abd Allah yana son bawa ya yawaita wa yashaluha alayhi kuma Allah ya sauwaƙe wa bawa fadansa wa yalzaza halahu kuma Allah yana sa wa bawa jin dadin ta in ka faɗi la ilaha illallah zaka dinga jin daɗi a cikin zuciyarka wa ja'al qurratu ayni fiha kuma za sa maka sanyin idanuwa ciki haka na hamsin da shida an da zikirin la ilaha illallah ambatan Allah ya salu sa'ab yana mai da abu mai tsanani mai sauki waye sirrin usul yana mai da abu mai wahala ya zama mai sauki wayo hafifin nisa kuma yana raunana alkawari mai wanda ka ɗauka za ka tafi a daidai ma'ana amma zakar Allah azza wa jalla ala sa'adin illa hana baka ambaci Allah akan wani abu mai tsanani ba sai abin ya zama mai sauki wala ala aisari illa yasira baka ambaci Allah akan abu mai tsanani sai ya zo mai sauki wala mushaqqatu illa haffafa baka ambaci Allah akan wani abu mai wahala ba sai Allah ya haffafa maka wala shiddatu illa zalat baka ambaci Allah akan wani abu mai tsanani ba illa zalat sai an kusar maka wala karbatu illa infiradi baka ambaci Allah kana da bakin ciki ba sai an yaye maka wa mahama kana zikir huwa al-faraj ba da shida ko yaya zikiri ya kasance to yayewa ne bayan tsanani duk lokacin da kaji kana ambatan Allah to kana cikin bala'i abin da yake in baka yi zikirin ba bala'in da ke bayan rayuwa na sittin ana zikirin Allah ambatan Allah ya habbu an alqalbi muhafatan yana bawa zuciya tsoron Allah kullu habaki dayansa walau ta'sirun ajibun zikirin Allah yana da tasiri fi usul al-amr wajen samun abinci falaisa da haini babu mai tsoro allazi kad ishtadda hawbahu wanda tsoron sa ya yawaita an fa min zikr lahi inda dai ambaci Allah to wasu ya fita daga cikin wannan hawbu iz bi hasbi zikri yajidu al-ab gurgudan zikrinka gurgudan samun abincinka wajen ubangiji na 61 annan zikira shi zikiri yudan zakir wata yana bawa mai ambatan Allah ƙarfi hatta annahu la yaf'ala ma zikiri ma la yazunna fi'luhu biduni zai aikata abin da inda bai yi zikirin ba bai sai irin wannan ba ko kuma wanda baya zikiri irin nasa bai sai wannan ba wa qad badani katsir min ashiya'ikina wannan ya bayyana da yawa wajen shiyanan zalika wa tarahum du'afa za ka gan su raunana ne fil jismi a jiki a ƙauya amma ƙarfafa ne bi bani ne ba ne a aniwa su sudur masu yalwar zuciya ma'ana za ka zo ka same su raunannu tsofaffi amma ga abun kasa ƙarfafa ɗirka ɗirka in sun ce ka kai shi kenan kuna zuwa sai abin gani amma da ƙarfin tsiya ko ku ku kawar da abin amma su suna kwancen in suka ce abin da yiwu kawai abin zai yi kaga zikirin da yake ba da wannan yawan zikirin ka ne yake maka istidadin wannan kowa da hamala al'alar masai saboda suna da karfin daukar daukar musiba wannan wa'ibu da bala'o'i wa qala alayhi salatu wassalam manzo Allah ya ce laysa al-qawiyyu bi sur'ati ba karfi bane ka dauki mutum ka buga shi da kasa walakin al-qawiyyu man malaka nafsahu ila al-ghadab abin da ake nufi karfi wanda ya mallaki zuciyarsa lokacin fushi na 62 أن أعمال الآخرة أيك الله يرى كلهم في دمار السباق ينا تكن فيلي نينا لغاية أيك الله يرى فيلي نينا خذوك ويسيري دك أيك الله يرى أنا يكي والذاكرون ما سؤمة الله هم أسبقهم سوسك لغا قوة على نتاشي يعني في ذلك المضمار أو النفجان ولكن الفترة والغبار أما فترة da kuma mai kasa in ya tashi ƙura ya mana umaru ya ci ana yana hanawa a gane waye ya riga eh amma idan jalal gubbaru idan ƙura idan aka yi tsere ranar tashin kiyama duk ma'aikata kowa ya zo mai sallah ne mai zakka ne wane ne wane ne aka zo aka zuba tsere to ƙura ne ke cika gurin ji manzala to abin da yake faruwa walakin in fatar fal guba yamna min miru ita da baki fa idan jalal guba idan kuran ya washe in kashafa ra'ahu nasa wa qad hazu qasabu subba mutane da su ga waye ya riga da su ga zakirai ne a gaba eh zakirai ne a gaba قال وليد بن مسلم قال محمد بن عجلان سمعت عمر مولى كفرت يقول اذا انكشف الجداء اذا قد lullubi linnashi mai kiyamata an sawabi amali akan ladan ayyuka dan yaro amadan afdalu sawaban min zikrillah za a ga duk lada inda za a wani kowa ka aikin sa abuda a ga ladan sa to in haka za ka buda ba wanda za a samu ladan sa ya wuce na azzakirullah fa yatahassar inda zalika aqama mutane su da sun sani da zikiri sun koma fa yaquluna ma kana shay'an aysaru alaina min zikr to wancan ta sha wahala wannan to matsalar ai abu ne ka lura za ka gane yanzu ka tashi idan mutum ya tashi da ya alula ya yi sallan gawa yana da ladan jabar uhud ko idan ya raka shi da shi makabarta yana da ladan jabar uhud so biyu ne to jabar uhud ba ba da ba da koyi ba na zauna na ce la ilaha illallah har ka je ka dawo ka samu ladan dan samu in fa la ilaha illallah daya kai ta yi ka je ka ƙara ma gawa ka sake komawa a yi wankan ka ka koma ka yi so a ɗari la ilaha illallah ɗaya ya fi ya fi ladan domin la ilaha illallah ya fi nauyin saman bakwai da kasan bakwai jabal uhud kuma a duniya yake kaga aiwa ko aisar kuma aksaru sawaba amma to ya dan Allah kana da wannan a ce ba za a cece ka ba za ba za in dai da gaske ne dari kan mu ba a ci ƙarya muke yi ba a zage mu to ai wallahi ko dan wannan kai in ba a yi maka wato a ba ba an taɓa yin hasada cikin abin da babu ai duk abin da za ka faɗa yanzu ka fita kai ta zagin gwamna ba wanda zai kula kan an ka matsayaci a kira wani mai martaba ya yi mana gani za a bashi saboda an san yana da ido amma wancan san ɗan iska ne kawai a gani to ai duk abin da kaga ake kaimar farmaki izalawa su kai mana farmaki biyu su kai mana farmaki shi'a su kai mana farmaki kowa wani ake kai ma farmaki kowa sufaye ake sa duk wanda ka kai sufaye saboda su ne masu ainihin addinin a hannunsu ainihin addinin a hannunsu son Allah manzala su ne son sahabban manzala su ne ba za ka ga ɗan ɗariƙa ba wannan ɗariƙar da za ka ji ya ga raunin annabi Muhammad babu shi komin ƙarancinsa yana ganin girma annabi Muhammad izalawa annai muhammad ai zalawan annai muhammad mutum ne kamar kowa kaga ya kai rauni ko ba ka bane yawa ba ku wani yayi in ma da su ba wanda ya sani ba su ne ba izala ta iyaye manzo Allah ya muta ne wannan shine akan wannan suka gani iyaye manzo Allah ya muta ne kuma yana da zanibi domin tun da aka ce da garar dela wani mu'minin su bai a ina fata na laka fata mubina ne ya gafira me yasa Allah ya ce ne ya gafira lahu tunda Allah ya ce ya yafe masa aida bai zunubi ba za a ce ya yafe masa saboda haka yana da zunubi a boye sannan kuma jibrilu ne ma ya musulantar da shi o waje daga balan hada wannan duk izalatun suna da wannan amma abin da yasa ba sa faɗa saboda muni saboda muni a yanzu domin maganganun da muke shi ne malaman suke tsoro su bayyana inda muke shiru duk da su abokan da shi in suka jefa abu daya suka ji an kai musu martani to sai su koyi kayan su sai su bari a jira kawai kafin ka mutu tukuna yi a haka suke zama to wannan izala tun kenan wannan kuma sahaban annabi ne ba daidai a wajen su ba sun yarda da wasu ba su yarda da wasu ba amma dan dariƙa ba za ka samu illansa akan son annabi ba za ka samu ya ga wai iyayen annabi ko mashayinmu ne ka zo ka ce ma iyayen annabi dan wuta ne wani sai an raba ba ba zai yadda ba saboda tarbiyya sannan kuma ba za ka samu ɗan ɗariƙa ya zagi wani daga cikin sabon annabi ba sai dai ba samu a kai ɗan ɗariƙa ne suke da wannan to ya ba za ka mana hari da yawa ba ya ba za ka mana hari da yawa ba a nan kuna ji su daura wannan duk tarkacen iyali duniya ne kawai tun da su lemo su waje ne duk gashi nan dai a kayan tsiyaye domin wancan shugabansu wanda ya tafi ne abin da ya ce duk ƙur'ani ba gun da Allah ya ce a so annabi ya ce kalma ce mai nauyi amma kuma gaskiya ce haka ya faɗa ya ce kalma ce mai nauyi amma kuma magana ce ta gaskiya wai tun daga bakar zuwa nashi ba gun da Allah ya ce a so annabi to wannan kawai me ya nuna maka ai annabi Muhammad ba wani abu bane saboda tunda Allah bai ce a so shi ba kai waye ya ka so shi kayi abin da Allah bai ce ba saboda haka kayi laifi amma gashi Allah ya faɗa cikin alqur'ani annabiyyu auladul mu'minina min anfusihim wannan nasin qur'ani bai taba karanta ba da suratul tauba abin da Allah yake cewa kul kana in kana kul أبناؤكم آباؤكم أبناؤكم إخوانكم أزواجكم عشيرتكم أموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها مساكن ترضونها أحب أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره أما يجي gaba ɗaya ba gurin da Allah ya ce a suwa annabi to ga wancan kuma dan garin biro din nan shi kuma ya ce annabi ba shi da wata albarka wanda kuma gashi mun ga tun kiyama tana da albarka sa tana da albarka domin ba dan albarkan sa ba shekara idan take aihuwa so daya da wuya ka samu mai aihuwa biyu a duk kwanan duniya Allah ne san irin adadin wanda ake ci yanka sa da ake yi duk kwanan duniya ko a nan garin ana yanka sama da ɗari biyu a duk rana amma kuma ba ba kure su ba amma ga kariya tana aiwon yaya goma kuliya tana aiwon yaya dozi amma ba inda za ka tafi a wani gari ka garken su kuma ba cin su ake ba wannan sani ba albarka kenan ta ma yace annabi bai da shi to wannan ba shi ne gayyan tsiyar na yi kaf wayannan su ne wai za su ja da su kai ga wajen Allah wanda yau mutum ya faɗa ba gobe ya warware jibi yana faɗa za ta warware saboda ya riga ya nasu akan gidan Allah ba a samu Allah wa an fusa ba saro ta gile na bi an fusi sai suka shagala da kawunan su kawai sai suka zo magiyai neman abin da za su ci da abin da za su tara da mata da mota da gida da riga shi ke nan shi ke nan iya abu da aka tsaye da su duk abin da za a iya abin za a yi za ka ga fito ne ana nuna wa duniya a jado to ai ba al'umuru fil awakhir la fil awakhir lamarin ƙarshe duniya kuma gaba ke dai wannan kayan banza ne amma wa'annan kayan da aka ɗauka shine mai kaiwa zikiri salatu annabi istighfari wala zan suke kaiwa wannan su wallahi baya kaiwa ba a ce mutum kuma kare ne ba amma muna kwatantawa ni dai yanzu misali shekara na talatin da bakwai da karban dariƙa amma har yanzu ban taɓa ganin zakiru guda uku miloniyoyi ba ban taɓa gani ba zakiru miloniya ban ga guda ban ga guda uku har yanzu a rayuwa na kuma na yi shekara talatin da bakwai a cikin dariƙa kuma a buɗe domin na karɓa ɗariƙa na gama da iziya na gama da risala wato ba ina nufin ba a jahilce nake dulum wanda ba zan iya rubuta sunana ba ina da wannan amma ba sani ba amma zuciyar zakiru za ka ga ma'ana na nufin gidanmu akwai talauci amma akwai Allah ba ku amma za ka samu talakanmu shi ne zakirinmu ne aksari ni ban sani ba ko kun san masaji to amma zuciyarsa a cike take da Allah duk inda ka gan shi a cikin fara'a yake saboda kiran Allah ne saboda kiran Allah ne a nemo mai daga cikinsu duk wanda ka gan shi a dake yana da kudin da ya fi miliyan nawa wallahi za ka same shi a hargitse yake bai ji daɗin dukiyar ba ba a zaune lafiya yake ba saboda ba Allah to wannan bai shehu ba ya yi shehu ya yi shehu alfahari saboda haka mun gode wa Allah Allah ya ce mai kyau na na na ne 62 sittin da biyu ta bari muka yi na sittin a ina mawalidu ko? na wa musaffi ku dare kawo alaihi salatu wasalam fi riwayat abu hurairah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam siru ku tabi yace sabaqal mufriduna mufariduna qalu wa ma mufariduna ya rasulullahi alladhina qala alladhina itazzu fi dhikri llahi ta'ala yadau dhikra anhum أو داروا أي إيتروا بشيء وفي لفظ المستهترون بذكر الله بمعنى استهروا في ذكر الله ما سوى وتأمت الله سبق المفردون وما المفردون وانيني ونسكي مفردين سيتي أي ونسكي وتذكر الله يضع ذكري عنهم أوزارهم وانا ذكري يسوق النوم بيانسو يترون بشيء وفي لفظ المستهترون بذكر الله بمعنى الاكسار بذكر الله ما سوى أمة الله سوني سكر أبوتا اللهم اجعلنا منهم يا رسول الله وانا guda ɗari ne zikirin Allah la ilaha illallah ɗaya ne ke ba kawai nan darajojin gaba ki daya guda ɗari salati kuma kace Allahumma salli ala Muhammadin iyanan Allahumma salli ala Muhammadin baka ce sayyidina ba wannan wani fukakaki ne kuma na ƙarin daraja a Allahumma salli ala Muhammadin iyanan kawai Allah zai baka kyauta ɗari da goma to in kace la ilaha illallah shi kuma Allah zai baka kyauta ɗari wannan ya za a yi a barbar ai dole bishiyar adwa an san kayanta amma saboda zakinta lemu an san zakinsa kaya ne jikinsa sai ko ba ka bane sannan idan mangoro ne zaki a wani abu da ake ce mar irfillu eh dare shi za ka faɗi wani lokaci amma saboda zakin ta ya sanke ta to saboda haka alherin wa'annan abubuwan da ya sa ake tsitsi ne mana alherin la ilaha illallah wa istighfar da salatu ga Allah shi yasa ba za ba ba eh bi kulli dini mace mahsud eh duk mutumin da ba ba sa ka ba komai kai ba duk wanda ba sa mar ido ba dama ba komai ba ne Allah ya taimake mu za mu tsaya nan gobe za mu sauke wannan insha Allah sai kowa ya nemi kashiful ilbas eh kashiful ilbas muna sauke wannan shi za mu shiga insha Allah kuma da ba mu da